بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره وكذلك عرقه ولعابه ومخابه ودمعه وبيضه غير المليل بالذال المعجمة بالذال المعجمة وهو المتغير الممكن نعم فصل rabewa baina ma maba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da abubuwan da suke tsarkakakku ne wanda ba najasa ba ne asluha bahara al'aslu fiha al-bahara wato asali a cikin waɗannan abubuwan shine tsarkaka da kuma abubuwan da su kuma najasa ne al'asulu fiha an najasa malam ya ce kullu hayyin dukkan rayayye dukkan abin da yake da kwaire a jikinsa ko huwa bahirun wannan abin tsarkakecce ne dukkan abin da yake da kwaire a jikinsa to tsarkakecce ne misali mutum yana tafiya kare ya zo ya gogo mashi ba zai ce ba kare ya gogo mishi ya karya mai alwala ko sai ya wanke wannan gurin da kare ya taba a jikin tufafin shi ko wani jaki ko wani alade ko wani karkandam ko wani kama daga cikin namomi na daji to wannan ba najasa ba ne jikinsa inda yana da kwai rai to wannan tsarkakeke ne malam ya ce adamiyyan au ghairahu wato wannan rayayye bil'adama ne au ghairahu ko wani bil'adama ne ɗan adam ne idan ɗan adam ne musulmi ne ko ba musulmi ba ne namiji ne ko mace ce babba ne ko yaro kowanne tsarkakecce ne haka wani bil'adama sauran dabbobi ga baki ɗaya da sauran tsuntsaye da sauran halittu na ruwa da halittu da suke yawo a saman ƙasa dukkaninsu tsarkakakku ne mun gane da kyau ya ce wa kazalika arabuhu hakanan jibin rayayi jibin mutumin da yake da kwai rai ko dabbar da take da rai ko tsuntsun da yake da kwai rai to jibin sama shi ma tsarkakeke ne dan jibi na dabba da tsugu maka ko ya gogu maka baya nuni akan cewa wannan tufafi naka ko wannan guri da wannan dabba ta zuba maka zuwa a jikinta wannan guri na zufa wannan dabba da ya zuba a jikinka a ce sai ka wanke shi sannan kuma za ka yi ibada wadu abuhu hakanan miyau ɗin tsarkakekke miyau shi ne lallari wanda yake fitowa daga bakin mutum ko yake fitowa daga bakin dabba iri idan mutum yana jan raƙumi ko yana jan taguwa ko yana jan doki ko yana jan maraki za ga yana zubar da wani abu daga bakinsa wannan ana ce da shi lu'ab miyau ɗinsa to idan ya zubo maka imma a kan kahoda ne imma a saman tufafi ne imma a hannu ne imma a wani guri ne wannan dai miyau ɗin ba na ba tsarkakeke ne baya hanawa ka yi ibada da wannan tufafi ɗin da wannan miyau ya zuba a kan shi kamar yadda baya hanawa ka yi ibada kana da alwalla miyau ya zubo maka a jikinka na wata dabba daga cikin dabbobi ko da dabbar da ba a cin namanta ne ba sai dabbar da ake cin namanta ba ko dabbar da ba a cin namanta miyau dinta ba najasa ba ne tsarkakecce ne mun gane da kyau saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yana saman alfadararsa yana saman taguwarsa wata rana ɗaya daga cikin faffayensa ya riƙe akalarta ta yi ta zubar mai da miyau amma kuma wannan bai sa bai ce ya wanke wannan miyau kafin ya yi ibada da wannan tufafi nashi na'am wa mukhaduhu haka nan kuma majina ta wanda yake rayiye ita ma wannan majina ta rayiye sarkakekkiya ce idan mutum ya hak ya toba maka amma a riga ne ya towa maka ko kaya hamma ne kan kai ya duk ya towa maka ya sai ci to ya dai ku karata da shi watakila za ta yi maganin yunwa amma ba za ka ce ba da ya tofa maka najasa idan ku karasa da kai da shi amma dai ba najasa ba ce wannan majina din na'am mun gane da kyau haka nan majina wanda za ta fito daga cikin hanci ta ma wannan ba najasa ba ce dan sharaf majina ta fito mutum ya mai da kayan shi sai a ce mai shafu ne ko na makamancin haka a ce wani kai kazami ne amma ba za a ce ba da yana cin najasa ba najasa ba ce su majina da abin da yake aihuwa daga majina irin su tosani na'am wannan duka ba najasa ba ne ban gane da kyau yawwara haka nan majina ta dabbobi ita ma ba najasa ba ce za ga wani lokacin ana bai wa jaki kashi ko ana bai wa maraƙe kashi an ɗora mai kaya yana ta tafiya amma ana ta dankare shi za ga har majina yake fitarwa daga hancinsa ko to wannan majina ɗin ba najasa ba ce ba najasa ba ce Mun gane da kyau wadan uhu hakanan hawaye na rayayye shi matsarkakakke ne na'am hawaye na bil'adama mutum ya yi kuka saboda jin daɗi ko ya yi kuka saboda wahala saboda ana yi kowane akwai kuka na jin daɗi wanda za ga abin da baka taba tunani ba ka same shi kawai ka ga hawaye ya zubo maka ƙarar. akwai kuma hawaye na tausayi saboda ka ga wani yana cikin rashin lafiya saboda tausaya mishi ko an wa wani kisan gilla saboda tausayi wani za ga cewa yana da saukin zubar da hawaye ko ka karanta wata magana saboda tausayi ka dinga zubar da hawaye ko kuma irin kuka na rashin jin daɗi irin ana tikar mutum an same shi kamar dabba kamar jaki ana ta bashi kashi to wannan hawaye nashi ba najasa ba ne don ya zuba a jikin tufafin shi ko hawaye na wata dabba daga cikin dabbobi duka ba najasa ba ne in dai mai rai ne. mai rai bil'adama ne ko ba bil'adama ba ne to hawayensa ba najasa ba ne tsarkakeke ne na'am na'am wa bayu buhu hakanan kuma kwaikinsa kwai na rayayye dukkan dabbar da ya zama to kwai take yi to kwaikinta ba najasa ba ne ko da wannan dabbar ba a cin namanta kwaikinta ba najasa ba ne akwai bambanci tsakankanin najasa da kuma abin da yake ya halatta a ce shi na'am idan aka ce wannan abin najasa ne baya halitta a kanka ya amfani da shi idan ya zuba a jikinka shine sai ka wanke wannan tufafi din za ka yi ibada da wannan tufafi ko na'am to amma idan aka ce wannan abin halak ne ya sha bambam da wannan abin najasa ne mun gane da kyau da haka shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke bambancewa cewa giya ba najasa ba ce giya bai halitta a sha ta ba ko na'am amma kuma ita ba najasa ba ce saboda Allah da ya ce rijisun min amali shaytan bai ce ba najisun da wannan sabani ne na malamai kuma akwai bayani mai tsawo akan wannan matsala din to amma kwai na dabbar da take yin kwai kwaikinta ba najasa ba ne kowace irin dabba ce kwan kaza ne ka samu za ka iya kaya a maka otal kai wa mai mai otal ka ce ya kashe maka shi za ka dan more ko kwan agwagwa ne ko kwan zabbi ne ko kwan jimina ne ko kwan wata dabba ce daga cikin dabbobi ko kwan wata tsuntsuwa ce daga cikin tsuntsaye to dai duka babu laifi babu laifi wannan kwai ba najasa ba ne amma kuma wanda ya halitta a ci namansa dabbar da ya halitta a ci namanta to kwaikinta ma ya halitta amma dabbar da bai halitta a ci namanta ba to kwaikinta ma yana bin hukuncinta za mu tarra a gaba insha Allah ghairal madiri Malam ya ce amma banda almadir shine kwaskwado idan aka ce almadir bizalil mu'jamati ko mu'ajjamati wato da ze- da zal zal wanda yake abin yi wada a ƙasa a abin yi wada a sama bizalil mu'jamati ko bizalil mu'ajjama da zal wanda yake abin yi wa dugo a sama saboda akwai dalun akwai zalun to sai ya maka wato bayani dangane da wannan almazir ya maka bayani akan shi ana yin sa ne da zalun ba da dalun ba ake yin sa idan aka ce almujama ita ce wanda aka mai dugu imma dugo daga sama imma dugo daga ƙasa amma idan aka ce almuhmala wanda ba ta da dugu mun gane da kyau ko irin kaga dalun baya da dugu ko ba'un baya da dugu sinun baya da dugu sadun baya da dugu to wannan dukkanin su zace bi sadin muhmala bi sinil muhmala bi ra'il muhmala bi dalil muhmala amma kaga zalun zayun shinun badun waɗannan dukkaninsu suna da ɗigo aka ce bi badil mu'jama saboda ka fitar da sadun ka ce bi shinil mu'jama ko ka ce manquba ko ka ce bi zayil mu'jama sauransu ne mun gane da kyau yawwa yace to almadir wa huwa almutaghayyir almushkil shine wanda ya canza almutaghayyir wanda ya canza ya zamanto yana doyi almuntin shine mai ɗoyi wanda yake wari irin kwaskwado kwanda kaza ta kwanta shi amma kuma ba ta kyankyashe shi ba za a ga cewa idan ya hushe to gidan gabaki ɗaya zai cika da wari zai zama to ɗakin na kaji kai ma da kake shiga ka ji daɗin shiga shi sai ka yi dubara duban za ka shiga wannan shine almadir to wannan shi ba ba tsarkakakke ba ne ba za a yi amfani da shi ba na'am ولبن الآدمي في حال حياته طاهر ولبن مباه العقل طاهر كالبقر والغنم والإبل shikenan walabanul adami nono na bil adama fi hali hayatihi a halin rayuwarsa bahirun sarkakakke ne Mm, nono na dan adam ya halitta a shashi mun gane da kyau ba sai mace ba kadai take da ruwan mama har namiji wanda ya cito ya ƙoshi wanda Allah ta'ala ya mashi ƙatar jiki za ga shi ma ana ɗan samun ruwan nono a jikin nonansa to wannan shi ma nonon shi ya halitta a sha Mm, ya halitta ya ɗan matsa ma ya damu hura ma ya ɗan wata yadda bara dai da shi babu laifi mun gane yawwara to nono na bil'adama a lokacin da yake da kwaire wannan nuno na shi tsarkakecce ne ba na jasa ba ne in tasowa aka yi za a iya yin amfani da shi hakanan walabanu mubahil akli bahiru nonon dabbar da aka halitta cin namanta dukkan dabbar da ya zamanto cin namanta halak ne addini na musulunci ya baka lasisin ka ci namanta ko to nonanta shi ma halali ne irin za mu ga cewa addini na musulunci ya baka damar addini na musulunci ya baka damar ka ci naman akuya ko to nonanta ma ya halitta ka sha shi kamar yadda ya baka damar ka ci naman tinkiya to nonanta ma ya halitta ka sha shi hakanan naman saniya nonanta ma ya halitta ka sha haka naman taguwa nonanta ma ya halitta ka sha shi mun gane da kyau sai kuma namomi na daji yanda addini na musulunci ya halitta maka cin jaka ta daji to ya halitta ka sha nonon ta ma yanda addini na musulunci ya halitta maka ka ci kura ta daji to ya halitta ko nonon ta ka samu ka yi amfani da shi dan ka zama to kai ma bakuri ya ce kalbakar kaman shanu wal ghanami da busashe su ne tamakai da awakai wal ibili da kuma raƙuma waɗannan dukkaninsu ya halatta shan nonansu wa kazalika na وكذلك بوله ورجيعه ما لم يتغذى بنجس
wa kazalika bauluhu hakanan bawalin dabbar da yake ya halitta a ci namanta to bawalinta shi ma tsarkakecce ne mun gane da kyau bawalin raƙumi dan bawalin raƙumi ya zubo maka a jiki ko ya zubo maka a jikin tufafi ko ya dan watsu a bakinka babu laifi mun gane da kyau haka nan mutum yana jin ishirwa ya rasa yadda zai da rai shi ya nemi ruwa kaura dawon bai ya rasa ya tsinka ya wata akuya za ta yi fitsari babu laifi ya je ya tara da kwano ya shanye mun gane da kyau ko ya tara ruwa wato fitsarin rakumi ya shanye fitsarin rakumi magani ma ake da shi ma yake alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim akwai waɗansu mutane guda takwas wanda suka fito daga kabila guda biyu muraina da ukun da suka zo suka zauna a madina sai yanayin madina ya zamanto bai amshe su ba ya zamanto sun kamu da rashin lafiya cikinsu ga baki ɗaya ya koɗe ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi umarni da a kai su bayan gari inda ake kiwon raƙumma je can su dinga shan nono su dinga shan madara ta tagoyi su dinga shan hutsari na waɗannan raƙumma ɗin suka je ku bayan sun ɗauki lokaci suna ta amfani da waɗannan abubuwan allah subhanahu wa ta'ala ba su lafiya daga ƙarshe sai suka sakaita wa ma'aice alaihi salatu wassalam wannan alkhairin da ya musu suka sakaita mai da tsiya sai suka kashe wannan makiyayi nashi suka kore waɗannan dabbobin gabaki ɗaya suka tafi da su labari ya iso kunnen ma'aice alaihi salatu wassalam da safiya sai a je a nemo su duk inda suke wajen mutum ashirin ya aika wajen neman su aka zo da su bayan rana ta ɗaga kowanne a mai azaba gabaki ɗansu sai da aka ce su kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadith na anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi waraji'uhu hakanan kuma kashin dabbar da yake ya halitta a cinamata kashinta ma ɗahiri ne ba najasa ba ne don kashin raƙumi ya watsu wa mutum ko kashin maraƙe ya watsu wa mutum ko kashin tinkiya ko akuya ya watsu wa mutum wannan ba najasa ba ne tsarkakecce ne babu laifi shi yasa wato a waɗannan dukkaninsu ga baki ɗaya dabbar da yake ya halitta a ci namanta don ya zamanto mutum yana da kwai garke ya shiga ya yi musu ban ruwa da sauransu to da tufafin da ya yi da yawan nan ban ruwa ya halitta ya sallah da su saboda iya abin da suke yake cikin garken nan in dai waɗannan dabbobin ne kaɗai wanda ya halitta a cina masu ko to dan abubuwan da za su fito daga cikinsu ba na jasa ba ne jibi ne miyau ne hawaye ne majinarsu ce bawalinsu ne kashinsu ne duka ba na jasa ba ne mun gane da kyau na'am malam ya taghazza bi najisin shehu ya ce matuƙar dai wannan dabbar da yake ya halitta a ci namanta matuƙar dai bata zamanto ba tana yin kumallo tana karya kumallo da najasa matuƙar ba ta cin najasa amma in ya zamanto dabbar da yake ya halitta a ci namanta ce amma kuma inda take kiwo kullum safiya da rana dare da marece da kowane lokaci a juji za ka tarrata abincinta shine kashi na bayin Allah kashi na bil'adama wanda najasa ne ko to amma ya zamanto shine abincinta ruwan shanta shine fitsari kwata kawai take zuwa ta yi takon kwaɗar ruwa to yanzu wannan kashinta najasa ne bawulinta najasa ne amma namanta yana na a matsayin zahiri mun gane da kyau namanta yana na a matsayin zahiri na'am ولبن غيرها تابع للحمه فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير
malam ya ce wa labanu ghairiha to nonon watar waɗannan nonon waɗansu waɗannan dabbobi da aka zana guda hudu shanu raƙumma tumakai da awakai to nonon da ba na waɗannan dabbobin guda hudu ba tabi'un li lahamihi mai bin naman sani duk nonon da ba ambata ba a wannan gurin ko waɗannan guda hudu to hukuncinsa shine hukuncin naman wannan dabbar fama haruma akalu lahamihi to dabbar da aka haramta cin namansa falabanuhu najisun nonon wannan dabba najasa ne an gane da kyau idan aka ce wannan dabbar haramu ne a ci namanta to kada ka yi tambaya ma dangane da madarar da za a tatsa daga jikinta ita ma haramu ce ba za a sha ta ba malam ya kawo misali ya ce kalkhail kamar dauki dawakai malamai suna da maganganu guda biyu a kansu waɗansu daga cikin malaman musulunci suna ganin cewa dawakai ba haramu ba ne mun gane da kyau suna ganin cewa ya halitta cin dawakai kamar yadda ya cikin umaratul ahkami mun tattauna akan wannan mas'ala ɗin wajen abin da ya shafi lokacin da muke karanta hadisi na na asma'u bintu abi bakri wajen karshe-karshen umaratul ahkami da kuma hadisin jabir dan abdullahi allah ta'ala ya kare yadda da su wanda waɗannan hadisan guda biyu sun yi bayani akan halaccin cin dawakai to wanda wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai na musulunci to don haka waɗannan malaman da suke ganin cewa doki namansa ba haramu ba ne to madararsa ma ba haramu ba ce an gane da kyau godiya za a iya tatsar madararta kenan to amma malaman malikiya da waɗansu daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa doki haramu ne cin namansa saboda baya daga cikin dabbobi na ni'ima guda hudu wanda Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum to saboda baya daga ciki to haramu ne cin namansa to wabitali haramu ne shan nonansa mun gane da kyau to wannan shine abin da malamai suka yi magana akai doki fatawa biyu ce akai ta malamai akwai waɗanda suke ganin cewa ya halitta a ci namansa to wanda suke ganin halaccin cin namansa kenan bitari halaccin shan nonansa waɗanda suke ganin haramcin cin namansa to haka nan hukuncin da za ka bai wa wannan nono shine hukuncin haramci mun gane da kyau walbigal da kuma alfadara alfadarai su ma haramu ne cin namansu alfadari wata dabba ce daga cikin dabbobi ita ta fi jaki girma amma ba ta kai doki girma ba shine ake ce da shi albigal to kuma bayansa akwai albirzaun albirzaun akwai shi cikin dabbobi mun gane da kyau walhamir da kuma jakai jaki shi ma haramu ne a ci namansa to kamar yadda haramu ne a ci namansa haramu ne a sha nonon jaka mun gane da kyau ba a sai da nonon jaka ba a tatsarci ko bar mata kayanta aiki daga ita da ɗiyanta sai ta shan kayansu na'am وما كره أكل لحمه كالسبع فلبنه مكروه وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والنمل والدود ظاهرة malam ya ce wa ma kuriha aklu lahamihi to dukkan dabbar da aka karhanta cin namansa dabbar da ya zamanto makaruhi ne cin naman ta kasabu'i tamkar namomi na daji masu mikantawa irin su zakoki irin su kirkeci irin su karkandam irin su kuraye waɗanda su ne asabu'i waɗannan makaruhi ne cin namansu saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani dangane da cin dukkan abin da yake da kwai kamborai daga cikin tsuntsaye da kuma abin da yake da kwai wato mihlab abin da yake da kwai faracina daga cikin tsuntsaye sai ya zamanto su waɗannan wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bayani a kansu irin namomin nan na daji su zakuna su karkandam su kyarkeci su kuraye da sauransu su damusa wannan makaruhi ne cin namansu to don haka falabanuhu makaruhu nonansu ma makaruhi ne baya halitta ko mun jarabarka ka kama wata matar zaki ka ce ke yau sai na taso nonanki in ka taso to ka shashi wannan makaruhi ne ka shashi makaruhi ne ko ka samu wata kura ce kwanan nan ta aihu ka ce ina gani ai hantsar ta ta cike take da nono bari in tatsa ma in yi kanju da shi to wannan nonon makaruhi ne yin amfani da shi na'am wa mai tatuma la nafsa lahu sa'ilatu mushen dabbar da ya zamanto ba ta da jini wanda yake mai sirkile a jikinta dabbar da ya zamanto ba ta da jini wanda yake yawo a jikinta to mushenta ka zubabi kamar guda wannamli da tururuwa wadudi da dole-dole bahiratun waɗannan dukkaninsu tsarkakakku ne ta abin da ya shafi irin su kunama irin su zirnaku irin su malam batata da sauransu waɗannan dukkaninsu mushinsu tsarkakeke ne babu laifi mutum ya ɗan shiga wani ɗan juji ya samu waɗansu dole dolen shi guda arba'in ko da ɗaya ya ce zai yi wani magani da su amma na yunwa kawo a soya mishi kayan shi ya ci kayo kayo mun gane da cewa akwai yankin da za a ga ana cin dole dole to wannan ba najasa ba ne mushen su tsarkakekke ne saboda ma'aike alaihi salatu wassalam ya yi bayani akan abin da ya shafi wato abubuwan da ba su da jini a jikinsu irin abin da ya shafi aljarad fari fara ita ma ya halitta a shi da ko da aka kamo ta watakila da dare in mutum ya ta kamo wabar take cika ledodi kan sahi sun mutu kenan kuma sai a musu ruwan zahi idan aka musu ruwan zahi kuma sai a ciccire watar da sauransu a ciccire wannan fuka baki din a shanya su in suka bushe kuma a soya a ci to amma mai muhtasar ya ce irin wannan yankan su shine a dima masu da ruwan zahi kawai shine yankan su abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك